إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjid Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatu wannan littafin na Sunan Abi Dawud yau muna goma sha shida ga watan Ramadan hijira daga Makka zuwa Madina 1046 wanda ya daidai da shekara ta miladiya 2025 wannan shine darasinmu na 20 daidai a cikin kitabu at-tahara kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine
إذا رضي الصديق من الصديق بمتفق السلام على الطريق فما يتزاوران بغير عذر ولا يتعاتبان على الأقوق فقد جعلا سلامهما عزاء على موت الصداقة والخفوق فقد جعلا سلامهما عزاء على موت الصداقة والخفوق
a wannan baitin ma'anarsa shine idan abokai guda biyu masoya guda biyu ba sa ziyartar junansu sai dai kawai sallama in ta kama akan hanya sannan kun ba sa ma junansu nasiha idan suka ga wani ya yi kuskure to kaman sun yi ma abokantakar nan tasu da soyayya nan tasu kabbara ta lalacewa da kuma hasarar abokantakan wannan hadisi na kawo shi ne don in tunatar da mu mahimmancin ziyarar juna hadisai da dama sun zo da suke kwadaitarwa akan ziyarar juna ya zo a hadisul kudusi wanda al'imamul albani ya ingantar da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wajabat mahabbati fil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya Allah madaukakin sarki yake cewa soyayya ta ta tabbata ta wajabta ga wanda suke abokantaka ma'ana suke son juna dan ni da kuma wanda suke zama tare dan ni da wanda suke ziyarar junansu danni da wanda suke ba junansu suke ma junansu kyauta danni kenan sai nuna ziyarar juna yana daga cikin abin da yake jayo soyayya ta Allah madaukakin sarki kamar da ya tabbata a hadisi wanda yake shahararre wani mutum wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin wani mutum da ya kamo hanya zai je wani gari wani ƙauye sai Allah maɗaukakin sarki ya turo da mala'ika a cikin siffa ta mutum sai ya tare sa ya ce ina ka dosa ya ce za ni ga ƙauye kaza wajen wane kaza sai ya ce wani abu ne za ka je nema a wajen sai ce a'a gaira an ni uhibbuhu fillah a'a zan je ziyarar sa ne kawai dan ina son sa dan Allah sai ce fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi to ni dan aikin Allah ne yace in gaya maka yana son ka dalilin son da kake ma wannan mutunan dan shi kuma har zaka je ziyarar sa wannan yana nuna muhimmancin ziyara idan kuka dubi rayuwar sahabbai ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gudana akan ziyarar juna sunna ce mai karfi ziyarar juna ma sai dai kash a wannan zamanin ta kadanta in kaga mutun ya ziyarce ka in ba waɗanda Allah ya marhama ba to wani wata bukata ce ke gare shi amma banza banza mutum ya zo don ziyarar ka akwai wahala wata ran kuma mutanen kin ma su ne ba su son a ziyarce su don suna ganin ka wani ka wani nauyi za ka ɗora musu ko to mu muka ɗora ma kanmu nauyin shi yasa muke gani in wani ya ziyarce mu zai ɗora mu na nauyi ana ba da labarin wani a magidanci da ya kasance mai dukiya mai arziki to lokacin yana da arziki muta abu yan uwanshi suna yawan ziyara shi da abokan suna yawan ziyara shi kullun gidan shi mutane ne to sai Allah ya kadare sa da kariyar arziki ya talauce tun da ya samu kariyar arziki sai mutane suka rage ziyarar shi amma da kyat a wata ya samu wanda zai ziyarto sa sai ana zaune sai matar ta ke cewa ka gani ashe mutanen nan ba dan Allah bane suke son ka ba su ziyarar ka yanzu da baka da komi ana ziyarar ka ne dan ka dan kana badawa duk da abin da ta faɗi gaskiya ne to amma a lokacin shi dan saboda ya kare mashigar shi dan sai ya ce mata a'a ba su zuwa wurina ne dan kada su dora mini nauyi dan sun san in sun zo wurina ina ba su yanzu in sun zo ba ni da abin da zan ba su zan shi nauyi to dan kada su dora min nauyi ne ba su zuwa wahallu shahidai ziyara ta kasance dan Allah ba dan ka samu wani abu ba ko da mutum bai baka komai baka tahi ko da ko ka san yana da abin da zai baka kin kai dai ka tai dan Allah in kai haka zaka samu lada baka samu komai wajen shi ba amma ka samu komai wajen wa wajen Allah madaukakin sarki ya zo a hadisi har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum da zai ziyarci maras lahiya ko kuma ya ziyarci wani dan uwa nasa dan Allah face na dahu munadin face sai Allah ya sa wani mai kira ya kira sa bi an taba mamshaka wa tabawwa wa tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta fil jannati manzila ko min al jannati manzila sai Allah ya sa mai kira ya kira sa madalla da tahiyar da kai tahiyarka ta kasance mai kyau ta yi tsarki kuma ka zaɓan ma gidan ka zaɓan ma kanka gida a aljanna yana da kyau kenan mu raya wannan sunnar ta ziyarar junanmu musamman wanda ka yana da falala a kanka wanda yake misali a ce ma'aifinka ko kuma wanda yake yaya a gare ka ko wanda yake mai gidanka ko malaminka su wannan su ma ya dacewa a ce ana samun ziyara a wajensu ana zuwa ziyara a wajensu kamar daidai gwargwado alhamdulillah muna ƙoƙarin raya wannan sunnar ta ziyarar 'yan uwa da kuma ziyarar malamanmu da abin da ya kama da haka Allah ka ba mu ladar ziyara idan ba a manta ba yau za mu tashi sabon kitab shine kitabu salati littafi mai bayani akan sallah as-salatu lugatan hiya du'a idan aka ce sallah da larabci shine addu'a sai ta za ku ga kiristoci suna da sallah me ya sallar su shine wannan addu'ar da za su yi shi wannan abubuwan shine sun yi sallah wai kenan sallah kai tsaye ita ce addu'a da yare amma a shari'a idan aka ce sallah hiya me yake da suna af'alun muftatihatun bitakbiri wa muhtatimatun bitaslimi bi niyyatil ibada wasu ayyuka ne da suke farawa da kabbara suke karewa da sallama tare da niyyar dan Allah kai wanda ita ce sallah kenan ba abu ne koyi a gare mu kan cewa sallah ita ce abu mafi girma bayan kalimar shahada bayan mutum ya shiga musulunci mala ce babu salati min al-islam babu bayani akan sallah daga cikin musulunci ne ma'ana sallar mutum tana nuna musuluncinsa mafhumul mukhalafa kenan rishin sallar sai yana nuna me yana nuna rishin musuluncin sa qali ce haddathana abdullah bin maslama an malik an ammihi abi suhayl ibn malik an abihi annahu sami'a talha ibn ubaydillah yaqul yaji talha bin ubaydillah yana cewa jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min ahli najd wani mutun ya zo wajen manzon Allah daga cikin mutanen najd sa'irar ra'si wanda kansa dai ya birkice yusma'u dawiyu sautihi ana jin gungunin sautinsa wala yufqahu ma yaqul sai dai ba a gane abin da yake faɗi hatta da na har sai da ya matso zuwa ga mutane fa idha huwa yas'alu anil islam sai gashi ashe yana tambaya ne game da musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace khamsu salawatin fil yawmi wal layla shi musuluncin nan salloli guda biyar ne a cikin ini da dare ƙwale ya ce hal alayya gairu hunna hal bayansu akwai wata a kaina akwai wani wata sallah a kaina dole qala la yace a'a illa an tatawwa sai in dai ka so kai nafila qala yace wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam siyama shahri ramadan sai manzo Allah ya ambata masa azumin ramadan qala yace hal alayya ghayruhu har bayan shi akwai wani azumi da yake cilas a kaina bayan na ramadan qala la yace a illa an tatawwa sai in ka so kai nafila qala وذكر له صلى الله عليه وسلم الصدقة سيما زاء الله يأنبتا مسا صدقة معنى أنا نهي زكاة قال يتي فهل علي غيرها حربا ينتا أكو وتسلى أكينا قال لا يتي آآ إلا أن تطوع سئن كاسو كي نافلة معنى كي صدقة نافلة فأدبر الرجل سيمتن يجابايا معنى يجويا yatahi wa huwa yaqulu yana cewa wallahi la azidu ala hadha wa la anqus na rantsi da Allah bazan ƙara akan wannan ba kun bazan rage ba an gane ko mana bazan rage akan farilla ba kun bazan ƙara ba akan me akan nafila fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace aflaha in sadaqa ya rabauta amma fa in yayi gaskiya to gaskiya ita ce ke da wahala kai kana da tabbacin kai sallah sallar azahar gaba ɗaya kammalalla a ba ka da tabbacin wannan sallolin mu mafi yawanci daga gone domin alhushu ulubbus sala hushu'i shine asalin sallah na tsuwa ita ce asalin sallah yanzu wannan al'amuran na duniyar da suka yi yawa an gane ko ko matsalar buhun shinkafa da matsalar gidan haya da matsalar isansi ita kadai ta isa ta da maka hankali to kun gani wannan ni zan iya cewa gaskiya a wannan lokacin babu makawa sai da nafila don farilolinmu suna da matsaloli sosai ita kuma nafila da ita ce ake mi ake cike na kasun da aka samu a cikin farilla wallahu ta'ala a'lam mala yace haddathana sulaiman ibn daud haddathana isma'il ibn ja'far al-madani an abi suhayl nafi' ibn malik an abi amir bi isnadihi bi hadha al-hadith qala aflaha wa abihi ya rabauta wa abihi wannan wawun ce ta kasum amma sai dai za a kaddara wa rabbu abihi domin yustab'at an yuqsima rasul sallallahu alaihi wa sallama bi ghairillah an gane ko ba ta yiwa a ce wa abihi manzo Allah yace na rantse da ubansa alhali shike cewa man man man halafa bi ghairillah faqad kafara wa ashraka kenan aflaha wa abihi ay aflaha wa rabbu abihi ya rabauta na rantse da ubangijin ma'aifinsa in sadaka in dai har yayi gaskiya dakal aljanna zai shiga aljanna wa abihi na rantse da ma'aifi da, ubangijin ma'aifinsa in sadaka in yayi gaskiya ya rabauta kun gani manzo Allah sai dai kayyade abin da in yayi gaskiya dan ya san da mi gaskiyar wahala ke gare ta ma'ana kai kai wannan ibadun na farilla cikakku babu na kasu akwai mi akwai wahala na'am wannan dai abin da yake nuna muna sallolin nan guda biyar su ne cila su ne wajibi su ne in mutum bai yi ba musuluncinsa yake gabar rushewa amma sauran wanda ba wannan ba sai dai a zarge sa da ragwanci da kuma yi masa hannunka mai sanda mala ce babun fil mawaqit babu mai bayani akan al mawaqit an gane ko shine lokuta jam'i ne na miqat معنى لوكت صلى مالك حدثنا محمد مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة قال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم النافع النافع بن جبير بن متعم عن ابن عباس ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ammani jibrilu alaihi salam jibril amincin Allah ya tabbata a kansa ya mini limanci inda albaiti a wajen ka'aba marratai ni sau biyu fasalla bi az-zuhra sai sallatar mini sallar az-zuhr hina zalati shams lokacin da rana ta huta daga tsakiya wa kanat qadra shiraki ta karkace daga tsakiya daidai gwalgwadon ashirak shine hancin takalmi an gane da kyau ko ya ake gane rana ta karkata daidai hancin takalmi shine ma'ana ta hanyar inuwa kenan da inuwa ta fara kawowa daidai da dan hancin takalmi kenan yana nuna rana ta hita daga me ta huta daga tsakiya kenan lokacin azahar ya shiga yace wa salla bi al-asr hina kana zilluhu mithlahu kuma ya sallatar min da la'asar lokacin da inuwar rana a lokacin da inuwa take kusancewa katonkwacin mutum ko kuma lokacin da inuwa take zuwa daidai da komai in kai tsaye a cikin rana inuwa ta zo daidai da kai to a lokacin manzo Allah ya sallatar mishi da la'asar yace wa salla bi yana nuhin ya'ni al-maghrib ya sallatar mini maghriba hina aftara as-sa'imu lokacin da mai azumi ke bude baki ma'ana lokacin haduwar rana kenan wa salla bi al-isha'a hina ghaba ash-shafaq ya sallatar mini da asuba lokacin da ya sallatar mini da isha'i hina ghaba ash-shafaq lokacin da hasken rana yake yake bacewa kun san rana in ta fadi tana barin wani jajja to wannan shi ake cewa ash-shafaq kine ya sallatar mini isha'i lokacin da wannan jajja na rana ya bace yace a wa salla bi al-fajr hina haruma at-ta'am wash-sharab ala as-sa'im ya sallatar mini da asuba a lokacin da abinci da abin sha yake haramta ga mai azumi shine wani lokaci bayan ketowar alfijiri ko na'am shine lokacin da ci da sha yake haramta ga mai azumi falamma kana al-ghadu lokacin da gobe ta yi kenan yau ne aka yi wannan sallar yanzu da gobe ta yi salla biya zuhra sai ya sallatar min da az-zuhr hina kana zilluhu mithlahu lokacin da inuwarsa ta kai kwatankwacin sa an gane ko kenan lokacin da aka yi wace sallah la'asar ko a wani ajiya wa salla biya al-asra kuma ya sallatar min da la'asar hina kana zilluhu mithlaihi lokacin da inuwarsa ta kasance biyunsa ma'ana idan ka tsaya a cikin inuwa kaga inuwa ka tayi biyunka to a lokacin asali shine karshen lokacin sallar la'asar aha mala yace wa salla biya al-asra wa salla biya al-maghriba kuma ya sallatar min da maghriba hina aftara as-sa'imu lokacin da mai azumi ke buɗe baki wa salla biyal isha'a ya sallatar min da isha'i ila thuluthul laili zuwa ɗayan ukun dare wa salla biyal fajra ya sallatar min da sallar asuba fa asfara sai ga rana ta hutu ma'ana muna ƙare sallah sai ga mi fa asfara ai fa adha ash-shams ko fa adha an-nahar sai ga hasken rana ya hutu an gane ko sun maltafata ilayya sannan sai juya ya kalle ni faƙala sai ce ya muhammad ya kai muhammad haza waqtul anbiya min qablika wannan shine lokacin da annaba suke sallah kaminka wal waqtu ma baina hadaini alwaqtaini kuma lokacin na sallolin a tsakanin wannan lokutan ne guda biyu wannan hadisin idan kuka lura yana bayani ne akan horkon lokutan sallah da kuma me da kuma ƙarshen su kenan Allah ya turo mala'ika Jibril dan ya nuna mana mahimmancin lokaci game da al'amari na sallah sai da aka turo Jibril da kansa ya zo ya nuna ma manzo Allah ga inda lokacin da ya kamata a yi sallah da farko rana ta farko aka yi sallah a farkon lokutan sallah shine abin da kuka ji rana ta biyu sai aka yi sallolin ami a ƙarshen su to sai ya ce mishi to wannan tsakanin wannan lokutan ne lokacin me yake lokacin sallah yake amma wannan hadisin ba yana nuna ba ya halatta ne ka jinkirta sallah sai karshen ta kayi ta wannan hadisin yayi bayanin dai ne karshen lokacin zamu gani a gaba shin ya halatta ka bar sallah sai karshen lokacin ta mala yace haddathana muhammad ibn salama kun ga idan kuka lura a cikin su akwai sallar da ita ba ta da lokaci na karshe lokaci guda ke gare ta wacce ce a magariba an gane ko kun gani ita ajiya da yau kin duk lokaci guda aka yi ta kenan ita ita lokacinta da an yi ta shikenan ya kare wanda yake nuna meke da suna muhimmancin ta da kuma ashe ita ita ce kamata a ce muna kula da ita fiye da sauran don saboda ita da an yi da an sallame ta shikenan duk wanda ya baya to ya dai abin da yi مالك حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قائدا على المنبر عمر بن عبد العزيز يا كسنتي yana zamne akan minbari فأخر العصر شيئا sai ya jinkirta la'asar wani dan kadan ma'ana dan jinkirta la'asar akan lokacinta amma jinkirtawa kadan fa qala lahu urwa ibn zubair sai urwa ibn zubair yace masa amma inna jibril kad akhbara muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bi waqti salah yace baka san da cewa ba jibril ya zo ya ba muhammad labarin lokacin sallah faƙala lahu umaru sai umar ya ce i'lam ma taqul ana nuhin ibnu umar ba sahabi ba an gane ko jayyid umar bin abdul aziz kenan umar bin abdul aziz sai ce masa ka san abin da kake faɗi fa an gane ko ma'ana wannan magana da ka faɗi tabbata haka ne take faƙala urwatu sai urwa ya ce sami'tu bashir rabna abi mas'udin yaqulu سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود يجي ناجي منزو الله yana cewa nazala jibril sallallahu alaihi wasallam normalman abin alaihi salam ya kamata a sa an gane ko wannan istilahin na sallallahu alaihi wasallam na manzo Allah ne shi kadai sai tana iwa wajen taba'a ne idan jibril ya sabuko amincin Allah ya tabbata a kansa fa akhbarani bi waqti salati sai ya bani labarin lokacin sallah fa sallaitu ma'ahu sai na sai sai nayi sallah tare da shi thumma sallaitu ma'ahu sanan na ƙara yin sallah tare da shi thumma sallaitu ma'ahu na ƙara yin sallah tare da shi thumma sallaitu ma'ahu na ƙara yin sallah tare da shi thumma sallaitu ma'ahu sanan na ƙara yin sallah tare da shi yahsubu bi asabihi khamsa salawatin yana kilgawa da in yatsunsa salloli guda biyar فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر سينغا منظر الله يا صلاتي الظهر حين حين تزول الشمس لوكacin da rana take karkata daga tsakiya wa rubbama akharaha wataran ma yana shinkirta azhar kin hina yashtaddu al-harru lokacin da zahi ya tsananta yana yana meke da suna yana shinkirta ta wa ra'aytuhu yusalli al-asr kuma na gansa yana sallatar al-asr wa shamsu murtafi'atun bayda'u rana tana tsaye haraƙal ƙabla an ya dukula hasufura kamin balige ya shiga a cikinta ma'ana kamin ta fara canzawa ta fara yin masara-masara fayan sarifin rajulu minas salati sai mutum ya sallame daga sallar la'asar fayati zulhulaifa sai ya je zulhulaifa wanda zulhulaifa kusan mil shidda yake yi kinai an yi multiplayin safar fartruwa an gane ko shidda gida uku nawa za yi a shidda gida uku sha takwas ko yawwa to kusan kilomitar goma sha shidda an gane ko za su yi sallah sai su yi tahiya kusan kilomitar goma sha shidda an gane ko ƙabla gurubi shams alhali rana ba ta faɗi ba kina wannan sun ashe la'asar ba da an yi ta ba shi kenan me sai ka ga rana ta faɗi a shi suna yin ta da sauran ranar wa yusallil magriba haka kuma yana sallata magriba hina tasqutu shamsu lokacin da rana take faduwa wa yusallil isha'a yana sallatar isha'i hina yaswaddu al-ufuq lokacin da sama take yin baki wa rubbama akharaha wataran ma yana jinkirta isha'i kin hatta yajtami an-nasu har sai mutane sun tattaru wa salla subha marratan bi ghalasin wataran ya sallaci asuba me yake da suna da ghalas al-ghalas shine kaman sauran duhu na sahiya shine duhu wanda yake cakuduwa da hasken sahiya shi ake cewa ghalas kenan ya kuma wataran yana sallatar asuba da sauran duhun dare ثم صلى مرة أخرى وترنكم سي سلاتي الصباكين فأسفر بها سي إيه ميك رسونا حسكن ساهيا يشغو ثم كانت صلاته بعد ذلك سنن باين ونن سي سلر شتا إشاء تكسن تا الصبا تكسن تي التغليسة شيني da sauran duhu yake yin ta hatta ma ta hasse da ya rasu walam ya'ud ila an yusfira bai koma yin irin wannan sallah ba ta asuba alhali ana ganin komi da haske abinda wannan hadisi ke nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mala'ika jibril ya koya masa yin sallar isha'i yin sallar asuba wataran a lokacin da haske yayi na sahiya so guda yayi bayan wannan bai ƙara yin haka nan ba bai ƙara yin sallar asuba ba da hasken sahiya sai dai da sauran mi da sauran duhu da sauran duhu na na dare ma'ana dai kenan yana ɗaya daga cikin abin da yake makruhi a bar sallar asuba har sai sahiya ta shigo rana dai bata hito ba amma kana ganin me kana ganin komi in aka yi sallar sallar ta yi amma an yi khilaful aula an yi abin da ya saba ma abin da ya dacewa za mu gani idan muka zo a lokacin sallar asuba suna ƙare sallar asuba hatta ma sai ya kai mutum bai san waye ke kusa da shi ba dan saboda me dan saboda sauran duhu mala yace qala abu daud wa rawa hadha alhadith an az-zuhri ma'mar wa malik wa ibn uyayna wa shu'aib ibn abi hamza wa lays ibn sa'd wa ghayruhum lam yadhkuru al-waqt alladhi salla fihi sun rawaito wannan hadisan wa'anda ba su ba amma sai dai su bu su ambaci lokacin da ya salla a ciki ba ma'ana lokacin da manzon Allah ya yi salla a lokutan lam mikir suna wa lam yufassiruhu haka kuma busu fassara lokutan ba ma'ana sun rawaito hadisin kai tsaye dai mala'ika jibril ya sabko yawan manzon Allah salla guda biyar busu bambanta lokutan da ya salla ba wa kadhalika aidan rawahu hisham ibn urwa haka kuma hisham bin urwa ya rawaito sa wa habib ibn abi marzuqin أن عروة نحو رواية معمر وأصحابه إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا سيدي حبيب شيء رواية سبي أنبتو بشير با وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب كيسان يا رويتو دقى جابر دقى منظر ألا لوكة المغرب قال يتي ثم جاءه للمغرب سنن ملائكة جبريل يزوم منظر ألا ألوكة المغرب حين غابت الشمس لوكة درانا تفادي يعني من الغد إلى نهي أبو بما waktan wahidan lokaci guda an gane ko wannan kaman ƙarin tabbaci ne akan cewa ita magariba lokacin ta ɗaya ne da an sallame ta shikenan me shikenan lokacin ta ya wuce shi yasa yana daga cikin kuskure wanda mun faɗakar da wannan yana daga cikin kuskure a lokacin azumi zaka ga mutane da yawa suna jinkirta magariba har sai dare ya fara shiga an gane da kyau ko ga ana ta buɗe baki ana ta ciye ana ta ciye sai can wasu ma masallacin ne sun kare sallah sannan ka ji wani masallaci ana tadawa an ba aisha labari mutane guda biyu wa'annan suna gagota buɗe baki suna gagota magariba wannan suna suna jinke ta buɗe baki suna jinke ta magariba wane yahi alkhairi shi tace mi wanda suke gaugauta buɗe baki da kuma mi da kuma sallar magariba wannan shi da kenan a takaice dai magariba daga cikin sunnar ta shine a gaugauta yin ta da lokaci yayi مالي قال أبو داود وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى بي المغرب سنما ظل الله يسلى تمين مغرب يعني ينانهم من الغد دققوا بي وقتا واحدا لوكتي قدا وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن الآص من حديث حسان من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليتي حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا بدر بن عثمان حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم wani mai tambaya ya tambayi manzon Allah falam ya rudda alaihi shay'an sai manzon Allah bai bayyana masa da komai ba falam ya rudda alaihi shay'an hatta amara bilalan har sai da ya umarci bilal fa aqama lil fajri ya tsaida sallah ta asuba hinan shaqqa al fajr lokacin da al fajr yake to fa salla hina kana ar rajulu la ya'rifu wajha sahibihi sai manzo Allah ya sallaci asuba a lokacin da mutum baya sanin huskar abokinsa aw inna ar-rajula la ya'rifu man ila janbihi ko kuma mutum bai ma sanin waye yake a kusa gare sa sun ma'amara bilalan sannan sai mazu Allah ya umarci bilal fa aqama zuhra sai ya tsayar da azahar hina zalati shams lokacin da rana ta huta daga tsakiya sun maƙala alƙa'ilu sannan sai mai cewa ya ce in tasofan naharu ya manzon Allah ai ini ya raba tsakiya wa huwa a'lamu ko da yake shi manzon Allah ya hishi sani da cewa lokacin ya raba tsakiya ثم أمر بلالا سي ya umurci bilal fa aqama al-asr sai ya tsayar da la'asar wash-shamsu bayda'u murtafi'a alhali rana tana farakal a sama wa amara bilalan fa aqama al-maghrib sai kuma ya ƙara umurtan bilal ya tsayar da magriba hina ghabati ash-shams lokacin da rana ta fadi wa amara bilalan kuma ya ƙara umurtan bilal fa aqama al-isha ya tsayar da sallar isha'i hina ghaba ash-shafaqu a lokacin da haske da ja da rana take bari ya bace falamma kana min al-ghadi lokacin da gobe ta yi sallar fajra ya sallaci asuba wan sarfa ya sallame fa qulna sai muka ce atala'ati ash-shamsu kai rana ta hutu ma wai ma'ana a goben da ya sallar asuba sai ta kusa ga rana ma ta mi rana ta bullo fa aqama az-zuhra fi waqti al-'asr sai ya tsayar da azahar a lokacin la'asar alladhi kana qablahu wanda ya kasance kaminsa wa salla al-asra kuma ya sallaci la'asar wa qad isfarrat ash-shamsu al-hali rana tayi balge aw qala ko kuma yace amsa marice yayi wa salla al-maghrib qabla an yaqiba ash-shafaq haka kuma ya sallaci magriba kamin ja na rana ya bace da tabari bayan ta fadi wa salla al-isha'a ila thuluthil layl ya yi sallar isha'i a lokacin ɗai cikin ukun dare sun makala sannan sai ce aina sa'ilu an wakti sala ina mai tambaya game da lokacin sallah alwaktu fi ma baina hadaini lokacin yana tsakanin waɗannan lokutan guda biyu wannan riwayar abin da take nunawa shine bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya sabko ya yi masa sallah a lokutan da ya dace a yi sallah na farkon lokacin da kuma ƙarshen lokacin wata rana kuma wani ya zo ya tambayi manzon Allah asali ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta ne an gane da kyau ko bayan sun musulunta sai suka tambayi manzon Allah to mu za mu koma garinmu wanda lokaci ya kamata mu yi sallah sai bai ba su amsa ba sai ya ba su amsa a aikace an gane da kyau ko at-ta'limu bil fi'li aw fi an-nafsi min at-ta'limi bil qawl marmakon manzon Allah ya gaya musu sai ya nuna musu lokacin a aikace an gaye da kyau ko sai ya yi musu yanda mala'ika jibril ya musu ya nuna musu harkon sallah a aikace da kuma mi da kuma ta a aikace mala ya ce kala abu dawud abu dawud ya ce rawahu sulaiman ibn musa an ata'in an jabirin an nabi sallallahu alaihi wasallam fil maghribi binawi hadha ata ya rawaito daga jabir daga manzon Allah game da sallar magriba binahwi hadha da makamancin wannan qala yace thumma salla al-isha'a sanai sallati isha'i qala ba'dhum wasu suka ce ila thuluthil layl har zuwa dai cikin ukun dare wa qala ba'dhum wasu suka ce ila shatrihi yayi salla ne a rabin dare a tsakiyar dare wa kadhalika rawa ibnu buraida an abihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam haka ibnu buraida shi ma ya rawaito daga ma'aikinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر لوكتين الظهر daga lokacin da rana ta huta daga tsakiya har zuwa lokacin la'asar ma'ana lokacin azhar matukar dai lokacin la'asar bai shiga ba wa waqtul asr ma lam tasfarra shamsu shi kuma lokacin la'asar matukar rana bata yi balge ba ashe kun ga lokacin la'asar ba karshen sa bane rana ta mi ta fadi tun kamin rana ta fadi lokacin la'asar yake mi yake wucewa da rana ta yi balge wanda kana ma iya kallanta an gane ko to lokacin la'asar ya wuce malam yace wa sannan kuma manzo Allah yake cewa wa waqtul maghribi ma lam yasqut fawru shafaqi shi kuma lokacin magriba matukar fawru shafaq ay humratu shafaq matukar jana rana bai wuce ba wa waqtul isha'i ila nisfil layl shi kuma lokacin isha'i har zuwa tsakiyar dare wa waqtu salatil fajri shi kuma lokacin sallar asuba ma lam tatlu ash-shams matukar rana bata huto ba wannan kenan hadisan gaba ɗai suna bayani ne akan cewa shi ho lokacin sallah kamar yadda Allah ya ce a yi sallah to haka lokacin ta ma shi ya kayyade sa shi yasa malamai suke cewa dukhulul waqti min akad ashrutis salah shigar lokaci shine mafi girma daga cikin sharuɗan sallah kamar yadda muka sha ba da misali mai yawa dalilin lokacin sallah abubuwa da yawa ayyuka da yawa na sallah ana mi ana yahi ma mutum dalilin lokacin sallah a ce ka yi taimama dalilin lokacin sallah a ce ka yi sallah duk inda ka kalla duk inda ka kalla ma'ana in baka sa alkibla ba dalilin lokacin sallah sai a ce ka yi sallah ma zindir dalilin lokacin sallah sai a ce ma me sai a ce ma ka meke da suna ka yi sallah baka yi wankan janaba ba da abin da ya kama da haka domin Allah subhanahu wataala ke cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance lallai ga mumunai wani lokaci ne kayyadadde kenan in ba lokacin kai ta ba Allah baya son ta akwai ka'idodi guda biyu game da lokacin sallah ka'ida ta farko suke cewa man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda yi gaugawar yin abu kamin lokacinsa to za a masa uquba ta haramta masa shi bil misali yattadhi al maqal mutane ne suna da wani aiki sai su ce kai bari mu yi magariba dan saboda koda lokacin magariban yayi muna aikin mu sai mu ci gaba da aikin mu sun yi la'asar sai suka kawo magariba suka hada an gane da kyau ko yanzu wannan sallar magariba ta yi ta yi za a ba su lada sai dai mami za a ba su zunubi za a basu ko da cikin balaguro kake bai halatta baka hada sallah sallar la'asar da wace sallah ko sallar magariba amma ana nufin a lokacin wace a lokacin la'asar an gane da kyau ko wannan shine kenan dan kai sallah ba a lokacin ta ba yanzu akwai wani sakaci da ake yi an yi an yi wannan tambayar ne a gaban malamin mu shine wai wasu ma'aikata ne muna ana zane muna cikin karatun zaure to wanda muke karatu da su lokacin akwai wasu wanda suna aikin gwamnati sai suka tambaya a a minister suke aiki wanda yake wanda ya tambaya a minister yake aiki yace wata ran in suna da aiki mai yawa suna hada salloli sallata az-zuhr da sallata la'asar a minister dan saboda koda lokacin sallar la'asar yayi za su ci gaba da mi da aikin su shine ki tambayar malam har wannan ya halatta ya halatta wannan to wani ya daga kai ya ce eh baya halatta sai da uzuri to da Allah yanzu uzurin aikin duniya uzuri ne sallah tana gaba ga komai ko da a ce uzuri na balaguro ko uzuri na rashin lahiya wannan uzuri ne amma dan aiki na duniya ku ce ku hada sallar azhar da la'asar wannan bai halatta ba kenan akwai sallolin da sai da uzuri ake mi ake hada su akwai wanda ko da uzurin ba a mi ba a hada su kamar da muka ba da misali ko da uzuri ba za ka hada sallar asuba da sallar mi ba da sallar azhar ba ko da uzuri ba za ka hada sallar isha'i da sallar asuba ba an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan sai an kiyaye wannan man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani ko a cikin mantuwa kai sallah kamin lokacin ta sai kame sai ka ramka ta ka aza alfiji ya keto ka tashi kai asuba can an jima sai ka je yanzu ma ne ake kiran sallah farko an gane da kyau ko kaga wannan akwai matsala sallah sai ka sake ta ka'ida ta biyu shine al-ibadatul mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin al-ibadatul mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin duk ibadar da Allah ya saga lokacin da za a yi ta to in har lokacin nan ya wuce shikenan ta wuce ba ka da damar karamka ta domin lokacin nata ya wuce sai da uzuri babu wani uzuri banza-banza kaji ana kiran sallar magariba kake tahiya kai magariban nan sai lokacin isha'i ka zo to ko kayi wannan sallar magariba Allah baya son ta an gane da kyau ko wannan shine kenan ko kayi sallar magaribar Allah baya son ta sai dai ka yawaita istighfari kuma ka yawaita nafiloli wanda da su ne dama ake tushe mi ake tushe na kasun da aka samu a cikin mi a cikin sallar farilla kinan dai lokaci abun kulawa ne mu kula da lokuta a masallaci a bar ma wanda suka san harakan lokaci kula da lokacin sallah wallahu ta'ala a'lam mala ce babun fi waqti salatin nabi sallallahu alaihi wasallam babu mai bayani game da lokacin sallar manzon Allah wa kaifa kana yusalliha kuma sannan ya yake sallar Allahu akbar wannan babu in ka fahimce shi zaka gane fiqhun wannan malami shi al-Imam Abu Dawud wancan babin an gaya muku lokacin ne da na farko da na me da na ƙarshe an gane ko to amma a yanzu za a nuna muku shi manzon Allah wani lokaci yake yin sallar kenan akwai lokacin da in kai sallar ta yi amma sai dai baka yi yanda manzon Allah ya yi ba kenan baka yi koyi da wa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine abin da wannan babin zai nuna wa duk da yake ga lokacin sallan amma kuma akwai lokacin da aka yi so a yi to shine za a gaya mana anan مالك حدثنا مسلم, مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن أمرو وهو ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب قال سألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من تنبي جابر جمد لوكة سلر منظر الله فقال سيتي كان يصلي الظهر بالهاجرة يا كسنتينا سلاتر الظهر a hajira a hajira shine lokacin da rana take da tsananin zahi an gane da kyau ko ma'ana lokacin da ta karkata daga tsakiya ba da jimawa ba shine alhajira yana sallatar azhar lokacin da rana ta huta daga tsakiya walla asra wa shamsu hayyatun ita kuma la'asar yana sallatar ta alhali rana tana raye me ma'ana rana tana raye launin ta bai fara canzawa ba wal magriba idza gharabat shams ita kuma magriba idan rana ta fadi wal isha'a idza kathura nas ita kuma isha'i idan mutane sun yawa kenan ya danganta da zakuwan mutane idza kathura nas ajjala idan mutane sun yawa sai ya gaugauta ayi sallah wa idza qallu idan yaga sun karanta akhara sai ya jinkirta sallar dama shi aka so ko amma da magariba ce mutane ba su zo ba yana tsaya jiran su ba zai jira su ba amma da yake ta isha'i ana son ta ita hamma tsakiyar dare shi yasa ana ana jiran mutane wasubha bi galasin ita kuma asuba yana sallatar ta da galas shine da sauran duhu na dare malai ce haddathana hafs ibn umar haddathana shu'batu an abil minhal an abi barza قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر manzo Allah ya kasance yana sallatar azhar idza zalati shamsu idan rana ta karkata daga tsakiya wa yusalli al-asr kuma yana sallatar asr wa inna ahadana la yadhhabu ila aqsa al-madina kuma dayan mu yakan tahi zuwa kasan madina ma'ana karshen madina wa yarji'u ya dawo wa shamsu hayyatun alhali rana tana nan rayi ma'ana tana nan ba ta fara canzawa ba wa nasitul maghriba sai dai na manta maghriba me yace a cikin hadisin wa kana la yubali ta'khir al-isha kuma ya kasance baya damuwa dan ya jinkirta isha'i ila thuluthil layl har zuwa dai cikin ukun dare qala yace thumma qala ila shatr sannan yace ma har ma zuwa ma tsakiyar dare yana jinkirta yana jinkirta isha'i qala yace wa kana yakrahu an-nawma qablaha kuma ya kasance yana kyamar me yake da suna kwana kamin sallar isha'i wanzu Allah na kyamar kwana kamin sallar isha'i wal haditha ba'daha da kuma yin hira bayan sallar ma'ana an kare sallar isha'i a zamna fada a ita hira wa kana yusalli subha kuma ya kasance yana sallatar asuba wa ma ya'rifu ahaduna jalisahu alhali ba ɗayan mu bai ma san wanda yake zamne ba alladhi kana ya'rifuhu wanda dama ya san sa mana alhali kana zamna da wanda ka sani amma baka ma gane shi ne a zamna kusan ka ba wa kana yaqra'u fiha min as-sittina ila al-mi'a kuma ya kasance yana karantawa a cikin salar asuba aya 60 zuwa 100 wannan hadisin daga cikin abin da yake karantarwa shine makruhi ne kwana kamin sallar kamin sallar isha'i kuma a ɗabi'ance zaka kwana kamin sallar isha'i in kai sa kana tashi da mutuwar jiki an gane ku wanda ya taba yin haka nan kofar kofar asidan mana cikin kuskure kwana ya dauke ka wannan lokacin zaga in ka halka baka jin dadi wannan shine sai ka ji duk kasala to na biyu kuma shine ake yi hira bayan sallar isha'i an gane da kyau ko wannan shine kenan liqa'un nasi laysa yufidu shay'an siwa al-iktharu min qilin wa qalin fa aqlil min liqa'in nasi illa li talab al-ilmi aw islahi hali in kai aiki da wannan baitin to zai nuna maka wani wace hira ce ya halatta a bayan sallar isha imana ya dace a yi ba a ce haramun bane makruhi ne in ka bari zaka samu me zaka samu lada an gane ko shine ya ce mafi yawan haduwa tare da mutane babu wani amfani da ake tashi da shi in ba gigara ba an gane ko da an zamna an taro alajiwa na ya hadu musamman an zauna bakin teburin mai shayi ba abin da za a in ba hirar zawarru ba in kuma samari ne hirar 'yan mata da abin da ya kama da haka ya ce ka rage yawan zama a cikin fadodi in ba inda za ka zama ba don saboda neman ilimi ko kuma don saboda neman wani abu wanda zai amfaninka a duniya kenan sai nuna kasuwanci da dare ashe ba mi bane ba makruhi bane abin da dai ake ba a so shine ka zamana ba ka aikin komi sai dai ku zauna ku ta hira amma da za ka yi kasuwanci ko ka je neman ilimi ko kuma ka je ka zauna da iyalinka ku ta hira wannan duk abu ne mai kyau wannan shine a takaice dai wannan hadisin yana ƙara nuna muna haƙƙin iyalinmu na dare yana da kyau mu ba su haƙƙi wannan na zamna a hira da su sai dai in wanda bata iya hira ba kuma wannan kuma wannan ya ka iya akwai wanda in ka zamna haka kamin a kare kamin a tashi sai sai an rikice da faɗa wallan shine kenan wataran mata suke ja ma kansu wale ce babun fi waqti salati zuhri babi mai bayani game da lokacin sallar azhar kenan kun ga bayan an faɗi jimlatan na lokuta yanzu kuma kowace sallah za a keɓance mata ga lokacinta mala ya ce haddasana ahmad ibn hanbali wa haddasana musaddadun qala sun ce haddasana abbad ibn abbadin haddasana muhammad ibn amrin an sa'id ibn al-harith al-ansari an jabir ibn abdullah qala كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance ina sallatar azahar tare da ma'aikin Allah fa'akhudhu qabdatan min al-hasa sai in dauki wani jinki na ƙasa na ɗan duwatsu shine al-hasa an gane ko sai in in jimka wasu ɗan duwatsu ga hannuna litabruda fi kaffai fi kaffi dan saboda su yi sanyi a cikin tahin hannuna adahuha li jabhati sai in dora su akan goshina asjudu alaiha in yi sujada a kansu li shiddatil harri dan saboda tsananin zahi an gaye da kyau ko abinda wannan hadisi yake nunawa ashe suna sallatar azhar lokacin da rana take da tsananin sanyi zahi wannan hadisi yana nuna ya halatta idan da zahi ka samu wani abu ka sa kai sujada a kai domin wannan sahabin yake cewa jabir ne yake cewa inda suke sallah cikin rana kuma akan duwatsu idan akan yan tsakuwa kasan yan tsakuwa ko suna ɗaukar zahi sosai to shine kamin a fara sallah sai ya jimka yan duwatsunsa ga hannu an gane ko sai idan an zo wajen sujada dama kamin a yi sujada sun mi sun yi sanyi tunda in ka jimke duwatsu komi zahin su za su mi za su huce ya ce in an zo wajen sujada sai ya zuba yan duwatsun inda zai yi sujada sai ya mi sai ya aza goshinsa tunda aza goshin dole ne an gane ko wannan shine kenan duk inda ka wannan wurin sai na tana da wannan abin ban manta da shi hal abada na sha ganin shi a cikin a cikin umdatul ahkam da cikin bulugul maram na gaye shi na zo garan marshe larura ta kama ni sallar sallar juma'a ta kama ni a ali mosi kun san ku cika wurin yake yi hatta bisa bisa kwalta kun babu tafi kun ban samu riba sai bisa kwalta yanzu an taiwajen sujada an duka ina dukawa sai da na zabura ina zabura farko abin da na fara lalabawa ban baro fata ga ƙasa ba dan saboda tsananin zahi da ke da kwai to an yi da akwai takalmi ku sai na jawo takalmi na aza na yi sujada akan takalmi tunda sujada ita ma dole sai an yi ta ko ai babu sallah babu babu babu sallah ba sujada wannan shine a takeice ya halatta in akwai zahi ka samu wani abu ka aza ko ka jawo riga ka ka aza in ma takalmi ka zo ka jawo ka aza duka yana wadatarwa مالتي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي آه، سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود يتي كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام sallar manzo Allah ta kasance a lokacin zahi kwatankwacin duddige guda uku ila hamsati akdamin zuwa diddige guda uku zuwa diddige guda biyar wafi shita'i a lokacin kuma sanyi hamsata akdamin diddige guda biyar ila saba'ati akdamin zuwa diddige guda bakwai wannan wani kilgo ne da suke yi a lokacinsu wanda hatta imamu subiki ko asabaki da ya zo fasarar wannan mai da suna hadisin sai ke cewa ittarabu fi ma'anar hadis ya ce hata malumai ma sun yi ta kai kawo game da fahimtar ma'anar wannan hadisin a takaice wani kilgo ne da suke a lokacinsu na lokacin azahar an gane da kyau ko da inuwa ne suke wannan kilgon mu a wannan lokacin za mu iya kilgo da abin da ya danganci gari zuwa gari kuma misali a wannan lokacin za a ga ana kilgo da salula mutum ya iya ce ma ya salular take gane lokacin azawar ya shiga su ma a lokacinsu ya an ce musu lokacin azawar ya shiga ta hanyar salula suna yadda ba su yadda don a lokacinsu babu shi ma tona a lokacinsu irin wani nau'in kilgo ne da suke yi za ka fasara hadisi haka nan ka wuce mala ya ce haddasana abul walid tayalisi haddasana shu'batu akhbarani abul hasan قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر يعني أنا نهم أبو الحسن من سنة المهاجري قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance tare da manzon Allah fa aradal mu'adhdhinu an yu'adhdhina az-zuhra sai mai kiran sallah ya so yi kiran az-zuhr fa qala sai manzon Allah ya ce masa abrid sanya ya sanya ya ma'ana jinkirta sun ma'arada an yi azbina sai ya so kuma ya ƙara kiran sallar faƙala sai ce abrid jinkirta dai marratai ne au talatan sau biyu hatta har sau uku ma yana so ya kiran sallar mazu ana ce masa jinkirta hatta ra'aina fai a tululi har sai da muka ga inuwar at-tulul at-tulul shine tudunni an gane ko sune ake cewa at-tallu jayyid yace har sai da muka ga inuwar tudu tana fuskantowa ثم قال sannan sai ce inna shiddatal harri lallai tsananin zahi min faihi jahannam yana ɗaya daga cikin hucin jahannama fa idza shtaddal harru dan haka idan zahi ya tsananta fa abridu bis salati to ku sanya ya sallah ma'ana ku jinkirta sallah wace sallah ake nuhi sallar azhar mu karanta wannan sai mu ƙara bayani malai ce haddasa yazid ibn khalid ibn mawhib al-hamdani وقتيبة بن سعيد سعيد الثقفي أن ليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من الله ياتي إذا اشتد الحر إذا زاهية أننت فأبردوا عن الصلاة توكجنك التسلى قال ابن موهب ابن موهب يتي بالصلاة فإن شدة الحر دومين أنا زاهي من فيح جهنم ينا إيه دقا تكون هوتين جهنم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن كان يؤذن الظهر إذا ضحدت الشمس بلال يا كسنتي ينا كيران سلر الظهر إذا رانا تهو تدقى سكيا wannan hadisa abin da suke nunawa sallar azahar ya danganta daga lokaci zuwa lokaci akwai lokacin da ake son a jinkirta ta akwai lokacin da ake son a mi a gaugauta ta wata rana bilal ya zo zai kiran sallah sai manzo Allah ya ce jinkirta an dan jima ya ƙara tasowa zai ce masa jinkirta an dan jima ya ƙara tasowa zai ce masa jinkirta sai na uku ya bashi dama yayi sai ya ce masa abin da yasa nace ka jinkirta dan saboda tsananin zahi da ke da kwai an gane da kyau ko yanzu mu kaddara wannan jinkirtawar da yake yi lokacin sallar azhar a yanzu nawa yake shiga daya ko dai da 'yan mintuttuka ina ji da bakwai mako bai kai bakwai ba trezor nawa fil to karhe ɗaya daidai to yanzu misali karhe ɗaya daidai kin ne bilal yazo zai kiran sallah sai manzo Allah ya ce masa jinkirta yanzu kuna ganin zai iya sa minti nawa kamin ya komo ya ƙara yin wani a a ba da goma ko jayi to minti goma ya sai ya komo zai yi wani na biyu kenan a ƙarfe ɗaya da minti goma sai manzo Allah ce masa jinkirta ya ƙara koma minti nawa ku ƙara ƙara bashi sha biyar kuma ƙara za a yi to goma ko nawa za a ƙara goma ko to minti goma ya ƙara tahiya ya zamna yanzu na uku ya ƙara tahowa zai yi kiran sallah sai manzo Allah ya ce masa a jinkirta kenan ƙarfe ɗaya da nawa da talatin kenan sai ƙarfe ɗaya da nawa ya bar shi ya kiran sallah karfe 1 da arba'in ko kenan in dai za a ce ai sunna ya kamata a ce masallatai na ahalus sunna a lokacin zahi suna kai karfe 1 da nawa da arba'in a lokacin zahi ya kamata a ce suna kai karfe 1 da arba'in to in an bi riwaya da ta ce sau biyu ne ko sai mu ba su karfe 1 da rabi ko an gane da kyau wannan kiyasi ne muka yi wannan shine kenan kina a takeice abinda wannan hadisin suke nunawa ashe sallar azhar ba a takaita ta a lokaci guda wanda za su takaita ta ko da yaushe karfe biyu za su rika yi sun yi kuskure wanda za su takaita ta ko da yaushe karfe ɗaya ko karfe ɗaya da rabi su ma sun yi me su ma sun yi kuskure an gane da kyau ko ma'ana sun yi khilafu sunna sun saba ma sunna kenan sunna shine lokacin sanyi a yi saurin yin azhar lokacin sanyi zaka ga azhar tana shiga midi wani abu tana saurin shiga to kamin karhe ɗaya ma a yi sallar ko karhe ɗaikin amma lokacin zahi ya kamata a ƙara lokaci kenan a lokacin zahi ni ina ganin hatta masu yin karhe biyu duka sun yi sunna sun yi daidai a lokacin zahi tunda zaka ga a lokacin zahi karhe biyu rana tana ɗan rage ne tana ɗan rage zahi to shi kuma dama manufar da yasa aka ce lokacin zahi a rage sallar azhar dan saboda me don saboda zahin ya rage sai manzo Allah ce domin zahi yana daga cikin huci na jahannama wannan kuma hadisi har yana ƙara tsoratar da mu azabar wuta kaji inda wuta take can saman sama ta bakwai amma wai hucin da take ne har yake kawo mana a wannan lokacin in kana irin kasashen wajen su agadez ka huta akwai lokacin da zaka ji kaman ka kone kaman wuta ce aka babbaka maka amma ka ji daga inda take to ina ga wanda aka kawo shi aka sanya shi a cikin ta لا إله إلا الله تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت kana tsoron zahi a sa kilim a sa kilim a ka imidifikatar a yayyafa ruwa a yayyafa ruwa shi kana kokarin ka yayyafa ma wutar jahannama ruwa ta hanyar yin abin da zai tsiratar da kai daga cikinta Allah ka ba mu ikon yin haka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah za mu shiga darasi na biyu kenan ya akwai tambaya